من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانك يا أموى مسلمين muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari rayuwarmu zuwa wannan yammaci na litinin mai tarin albarka wanda ya zo daidai da hudu ga watan ramadan ta yi jiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta 1441 gashi allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu saurari fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki daga asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anin qur'an wato wallafar shehin malami abubakar mamud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa kana da sharha da taliki da malam aliyu albalmi ya yi wa wannan littafi shi ma muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya saka masa da mafi kyawun sakamako a mu da muke karatawa da masu sauraro muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya sa muna yi don neman yardarsa ya sanya ƙur'ani ya zan hujja a gare mu ba a kanmu ba to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ankabut a jiya mun aje karatu daidai aya ta 63 don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 64 a wannan sura aran ma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
فإذا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مهم.
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا ليكفروا بما آتيناهم haka yake وليتمتعوا فسوف يعلمون ina أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم afabil baɗi أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ina Allah maɗaukaki ya mana bayani dangane da wannan rayuwa ta duniya ya ce wa ma hazil hayatu duniya illa lahawun wa la'ibun wannan rayuwa ta duniya ba komai ba ne face lahawun wargi na yara wa la'ibun da wasa duk abin da kake gani a wannan duniya abu ne mai karewa don haka sai Allah ya musalta shi da wargin yara da kuma wasanni wa ammal qurbu amma duk abin da mutum zai ya kai shi kusa da Allah wa da'at da da'a ga Allah wa minhal hijra yana daga cikin yiwa Allah da'a mutum ya hijira imma dai ta zan hijira daga garin da ba dama a yi addini zuwa wanda ake addini in ma ya zama fasarar hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ya ce almuhajiru man hajara ma na Allahu anhu wato mai hijira shine wanda ya kaura cewa abinda Allah madaukaki ya yi hani a kansa famin umurul akhirati wato yana daga cikin lamura na lahira yin hijira don Allah li zuhuri thamaratiha fiha saboda sakamakon yin hijirar yana bayyana ne a can lahira wa inna daral akhirata lalle gida na lahira lahiyal haywan wallahi nan ne rayuwa bi ma'ana al hayat qala Allah ta'ala Allah madaukake ce wa bitaji fi ma ataka Allahu daral akhirah an gaya wa ƙaruna wannan ko? Allah ya ce wa bace gifi ma a takallahu a daren asira daga cikin abin da Allah ya baka na dukiya duk wanda Allah ya ba shi dukiya ya ba shi dukiya ne don ya nemi gidan aljanna sai fa in shi ya ƙi shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zahaba ahalin dusuri bil ujur hadisi ne ingantaccen hadisi wasu sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kawo kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zahaba ahlud dusuri bil ujur masu hannu da shuni masu dukiya attajirai sun tafi da lada mai yawa suka ce yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda mu muke sallah mutum ne mai kuɗi kuma ana sallar jam'i da shi ka san mu anan da wuya ko alhaji mai ɗan ƙoƙari shine wanda zai yi masallacinsa a ƙofar gidansa da shi da fadawansa da yaransa amma ba zai tafi masallacin da wannan zai zo wancan ya zo shi ma ya zo ba a zai yi nasa ne a ƙofar gida a nan za a zo a taru duk yaransa ne a yi sallah to waɗancan na da wuri ga kuɗin kuma za su fito sallah shi ne sabai suke cewa masu dukiya sun tafi da lada suna sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama nasum suna azumi irin yadda muke azumi sai kuma ga wasu ayyuka da ake da kuɗi suna yi mu ba mu da wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da kuɗinsu da ya saura su kuwa babu kuɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce musu a to ai kuma Allah ya sanya muku abin da za ku yi sallah za ku yi ainihin samu lada da shi shine yin tasbihi faɗin subhanallah da tahmidi alhamdulillah da takbiri Allahu akbar da hailala la ilaha illallah suka dawo jikinsu da ƙarfi sun samu ƙari waɗannan masu kuɗi da suka ji su ma sai suka fara yi sai suka koma wajen annabi abin nan da kace mu yi ba su ma sun kama annabi ce wannan fa falala ce ta Allah yana bayar da ita ga wanda so sai dai ku yi haka to mu namu yanzu ga kudin ba za a bi wannan layin ba Allah ka shirye ta wa bitagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya daga cikin abin da Allah ya baka na dukiya ka nemi gidan lahira da shi ta yaya mai kudi zai nemi lahira da kudinsa ya taimaka wa waɗanda masu da shi ya gina addini ya gina masallata ya gina masallatai ya gina makaranta ya taimaki marar lafiya ya yi duk yadda zai yi da dukiyarsa don ya ga ainihin abin da zai tsira gobe kiyama وأحسن كما أحسن الله إليك ككوتتا كما رد الله يكوتتا مكا ولا تبغي الفساد في الأرض كركني مقرنا أبن قسا إن الله لا يحب المفسدين الله بيس مقرنتا لو تعايد الله يتي تلك الدار الآخرة واتيتتي جدا لاهرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا muna sanya ta ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka da girman kai a nan ban ƙasa kuma ba sa ɓarna wal'aƙibatu lilmuttaƙin ƙarshe na ƙwarai ya tabbata ga masu tsoron Allah suratul qasas wa yuqalu lil ladzina sabaru fid dunya ala da'at alahira za a ga waɗanda suka yi hakuri suna bin Allah wa tarkil ma'siyati suka yi haƙuri suka bar saɓon Ubangiji, wa alal bala suka yi haƙuri a kan bala'in da Allah ya ɗaza musu, salamun alaikum bi masu bartu, fa ni'ima uku da amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi. Madalla da ƙarshe wato wannan gida na aljanna, suratun ra'adi ayata ashirin da hudu. to kun ga sai Allah madaukaki ya ce wannan ainihin rayuwa ta duniya ga yadda take laukanu ya alamuna inda sun sani ai laukanu ya alamuna zalika ma azaru duniya alaiha bi tarkil hijira da sun san haka da ba su zaɓi duniya ba a kanta wato a kan lahira ta hanyar ƙin ƙaurace wa saɓon Allah to wannan aya ta gaba kuma Allah zai gwada mana ɗabi'a ta bil adam fa idza rakibu fil fulki idan suka shiga cikin jiragen ruwa ai annasu min ɗabi'atihim idza dakalu al makhadir wal makhawif yana daga cikin ɗabi'a ta dan adam idan suka shiga abu mai hadari da abu mai ban tsoro ba sa kiran shehinan su anan da awullaha Allah kawai ake cewa ai ista'anu bi da'awatillahi wahdahu za su nemi taimakon Allah ta hanyar roƙon Allah din shi kadai ba tare da an masa shirka ba mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini ga da shi addu'a lianna du'a la istighasati ibadatu domin addu'a ta neman taimakon gaggawa ibada ce ai la yad'una ma'ahu ghayrahu ba sa kiran wani Allah tare da Allah a irin wannan hali na firgici da tsoro la'annahu fi shiddati domin suna cikin tsanani la yakshifuha illa huwa ba mai yaye wannan tsananin sai Allah falamma najjahum ila albarri yayin da Allah ya tseratar da su zuwa kan dandamalin ƙasa idahum yushrikun sai su dinga shirka da Allah istiqlalan su tsaya kawai suna shirka kadawatil mushrikina li asnamihim in mushrikai ne su kira gumakansu aw bil idafati kadawatil juhalil muslimina lis salihin ko kuma su raba abun irin addu'an da jahilan musulmi suke yi su roƙi mutane na gari wa yastagisu na bihim suna neman taimakon Allah da su kamar kastigna sihim bin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka nemi taimako da annabi mustadillina bi ahaditha mawdu'a suna kafa dalilai da hadisai na ƙarya au da'ifa ko hadisai masu rauni la taqumu lahum biha hujja ba su da wani hujja ba a kafa hujja da hadisin ƙarya ko hadisi mai rauni bal takunu hujjatun alaihim wannan hadisan hujja ne a kansu au kastigasatihim bi shuyukhihim ko suna neman taimako da shehinansu wa mimman za'amuhum bi awliya'illah wayanda suke rayawa cewa waliyan Allah ne bi ta'liqi suwarihim fil mahallat suna rataya hotunan su a ainihin mahallin su wal buyut suna rataya hotunan shehinan su a gidajen su in gidan dan tijaniya ne kaga hoton shehu tijani ko da su kaulaha da sauransu walmarkabat ko abin hawa kekensa hoton shehinsa babur ɗinsa keken shehinsa motarsa hoton shehinsa وقال الله تعالى ثالثة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كتير موسى يا محمد ni fa ba zan iya mallaka wa kaina amfani ba mana ba na iya jawo wa kaina amfani wala barra ko ba zan iya tunkuɗe wa kaina wata cuta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so to Allah ya ce yin haka mushirkanci ne liyakfuru bima atainahum suna haka ne dan su kafircewa abin da Allah ya ba su minan ni'mati na ni'ima wal yatamatta'u bi amalihim don ɗai su ji daɗi da irin wannan aikin nasu haza bi kasirin lami wa fi kiratin biskuniya amrun bi tahdidin na'am fa sawfa ya'lamun da sanu za su san aqibata zalika ƙarshen wannan sai Allah ce awalam yarau yalla basu gani bane ay ya'lamu wato masu irin wannan aƙida ba su sani ba ne allazi namta na'umin alhijira wayanda suka ƙi yin hijira suka ƙi barin laifi anna ja'alna baladahum makkata haraman amina mu ne muka sanya garin su birnin makka ya zama harami amintacce wa yutasaddafu nasu min haulihim mutane suna yaƙi a gefensu suna kasassanwa amma yaƙi bai shiga garin makka katlan wa sabiya a kashe wasu a kama wasu ribatattun yaki duna alihi amma banda makka fallazi ja'alahu haraman ya ja'aluhum harama wanda ya sanya garin makka ya zama harami ya haramta a yaƙi garin to su ma zai iya haramta a yaƙe su fi amni cikin aminci haithu ma zahabu diyar da suka tafi bi amrihi bil hijrati ila mahalli ribahu saboda umarin da yi ai hijira zuwa gunda za a nemi yardarsa afa bil badili yu'minuna yanzu da karerai za su ba da gaskiya ai tafakkuruhum fi ma yusibuhum tunanin da suke dangane da abin da zai same su in hajaru in suka hijira min khawfil mauti na tsoron mutuwa wa faqadir rizqi da rashin arziki wannan ƙarerayin suke ba da gaskiya da ita wa bi ni'matin lahihum yakfurun ni'mar Allah kuma suke butulce mata bittibai hawahum suke bin soyayyen zakatansu fi tarki ma amarahum bihi wajen ainihin barin abin da Allah ya umarce su da shi ala yanbaghi lahum zalika haka bai dace ba da su wala yaliqu bihim bai dai dace ba thumma aqaba ta'ala fi ani sura sannan sai Allah madaukaki yayi ta'qibi ma'ana ya biyo bayan karatun bijam bijam'i ma'lumatiha fi qawlihi ya tattare ilimomin surar a cikin faɗinsa da yake
ومن الله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ina sura ta ƙare ko Allah madaukaki yace wa man azlamu ai la ahada azlamu ba wani mutum ɗaya da yafi kowa zalunci tamfarwa babu wanda yafi kowa zalunci mimman iftara ala Allah kadhiba kamar wanda ya kiri ƙarya ya danganta ta ga Allah bi an yahsaba an yutraka kamar yayi zaton za a iya barinsa an ya kula amantu dan kawai ya ce ya yi imani shikenan sai a bar shi wala yuftatan ba za a fitine shi ba in dai ka yi imani na gaskiya to za a biyo bayanka da fitina au kazzaba bil haqqi ko kuma ya karyata gaskiya din menene al haqq annabiya aw al kitaba wa lam yu'min bihi ya karyata annabi ko ya karyata qur'ani bai ba da gaskiya da shi ba lamma jaa yayin da ya zo masa alaysa fi jahannama masawal lil kafiri yanzu wutar jahannama ba ita ce makomar kafiri ba bala haka yake wal munafiqu kafirun munafiki ma kafiri ne ai fi hadhalika wa huwa minhu shi ma yana daga cikin nau'i na kafirai wallazina jahadu fina Allah ce waɗanda suke kokari akan hakkin addini wa dalbi marbatina da neman yaddanmu jihadun nafsi suna jihadi na kansu aw bi sabhi ko suke jihadi da takobi aw bil lisani ko suke jihadi da harshen su wajen da'awa ala hasbi daqati wa dhurub gwargwadon yadda za su iya da yadda suka samu zarafi lanahdiyannahum subulana Allah ya ce wallahi za mu shirye da su tafarkanmu hanyoyinmu a yi ɗurka sairi ilaina hanyar da za ta taho da su zuwa gare mu ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ce man amila bima alima duk wanda ya aiki da iliminsa allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam Allah zai sanar da shi ilimin abin da bai sani ba wa kala Umar bin Abdul Aziz Umar dan Abdul Aziz yace إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا كوي أبن دي تويمو غرش سن أبن دي بمسنبا تقصيرنا في العمل بما علمنا من تقيتاني وجن أيكي دا أبن دي مكسني شيسا الله بلدع من علمي با ولو علمنا ببعض ما علمنا يودا دامي أيكي دا ساشن أبن دي مكسني لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا da Allah ya gadar da mu wani ilimi wanda jikinmu ma ba zai iya ɗaukansa ba saboda nauyinsa ƙala Allah ta'ala sai Allah ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah wannan malaman tafsiri suke cewa shine al-ilmul mawhiba ilimi ne kyauta Allah yake bai mutum ba tare da ya zauna a gaban malami ba saboda yayi karatu yayi aiki da shi wa inna allaha lama'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa ai inna allaha lama'al mu'minina al-mukhlisina Allah yana tare da mu'minai masu ikhlasi bin nasri wal auni zai taimaka musu wa ghairihi ma da wani wannan fihi iqamatu zahiri maqamal mubmar an tsayar da suna zahiri a wajen lamirin suna izharan li sharafihim dan a bayyana daukakar su bi wasfil isani da sifa ta ihsani wa fihi arba'u tawkidati a wannan akwai tawkidi har guda hudu na farko akwai anna wa inna allaha wallam da lami ta rantsuwa la ma'al musinina wal izhari wasmiyatil jumla da yadda Allah ya bayyana abun kuma jumla ce ismiya faman kana fi ma'iyatillahi duk wanda ya kasance cikin tarayya da Allah haka za ya ɗima innu ƙalbuhu duniyan wa ukura to haka nan zuciyarsa za ta nutsu duniya da lahira wannan shi ne ƙarshen suratun lukman muna roƙon Allah an kabuti ko muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya albarkace mu da albarkatun da ke cikinta sura ta gaba ita ce suratun rum summiyar suratun bi suratun rum an ambaci wannan sura da suna suratul rumi don me liftitahiha bi zikri galabatir rum saboda an bude ta da ambaton galaba ta rum da aka samu wazalika fi qawlihi ta'ala wannan a wajen fadin Allah ne da yace ghulibatir rum arin jayi rum wal ikhbaru bi nasrihim fil mustaqbal kuma Allah ya bada labari a gaba su ma za su zo su yi nasara a yaƙi wahe min mujizatin rasul sallallahu alaihi wasallama fi ikhbarihi bil mughayyabat wannan daga cikin mu'jizar annabi yadda annabi yake ba da labarin abun da ba su kasance ba a lokacin da yake ba da labarin sai a gaba وورد ما يدل على تسميتها بهذا الاسم في حديث أبي روح الكلائي akwai abin da ya zo na hadisi da yake nuni wajen ambaton sura da wannan sura ƙala ya ce salla binan nabiyu sallallahu sallallahu alaihi wasallama salatan ya ce annabin Allah ya yi mana wata salla faƙara fiya bi suratun rom kaga suna ya tabbata wato sai karanta suratun rom a sallar hadisi ne hasani hasanahul albaniyu انظر صحيح الترغيب والترهيب نعم ثم يدوه بهم نعم اوكي نعم لا غاني لا غاني مكية نيكم ita suratul rum a makka aka saukar da ita ko ta sauka kafin a yi wa annabi umarni da yin hijira wahiya sittuna aw tis'un wa kamsuna aya ayoyinta 60 ne ko kuma 59 wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da sura ke karantarwa huwa al-kashfu 'an al-irtibadat wathiqati tana ainihin yin bayani tana yaye bayani dangane da alaka ta aminci bayna ahwalin nasi wato tsakanin halayen mutane wa hadathul hayati da abubuwan da yake faruwa a rayuwa yamdi siyaqu hadhihi surati al-karima fi faslaini mutarabi'ain wato zirin wannan sura yana ci gaba wajen ainihin fasali guda biyu waɗanda suke da alaka al-fasl al-awwal fasali na farko shine yarbidu bainan nasirin mu'minina yana haɗa tsakanin nasarar muminai wal haqqul ladhi taqumu alayhi samawat wal ard da ainihin gaskiyar da akan wannan gaskiyar ne sama ta tsaya a matsayin sama ƙasa ta zauna a ƙasa wa ma bainahuma abin da yake tsakanin sama da ƙasan shi ma tsaya a matsayinsa wa yuwajjahu ila ila sunnatin lahi yana fuskantar da wannan ga hanya na ubangiji fi maza ga waɗanda suka gabata ƙablahu min alƙuroni waɗanda suka gabata gabaninsu daga tsare ku wa yaqisu alaiha qadiyatul ba'th sana ana qiyasi na qadiya ta tayarwa wal i'adati da mai so mutum bayan ya mutu wa min thumma yu'ridu alaihim mashhadan min mashahidin kawai daga nan ne za a bujiro musu da wani mashadi daga mashahadin kawai wa ayatul lahi mabsusati fi sanayahu da ayoyin Allah waɗanda suke shimfiɗe cikin abubuwan da Allah ta'ala ya ba wa yantahi hadha al-mawdu' bi tawjih ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallama wato wannan mawdu'i yana ci gaba wajen fuskantar da annabi ila tibai dariq al-haqq al-wahidi ya bi hanya ta gaskiya wacce take guda ɗaya a sabitin wabe tabbatacciya wadda take fili wannan shi ne fasali na farko fasali na biyu fa amma alfaslu sani fa yakshifu amma fi ɗabi'atin nasi min taƙallubin yana yaye abin da yake ɗabi'ar mutane na caccan jihali wa yusawwiru halahum fi rahmati wa dharr yana suranta halayensu wajen tausayawa ko cutarwa wa inda basɗin rizki wa ƙabadihi da halayen mutane yayin da Allah ya shimfiɗa musu arziki ko Allah ya kuntata wa yastadridu bi hadhihi almunasabati ila wasa'ila infaqi da wannan ne ake korowa ga munasaba ta ainihin wato ciyarwa da Allah wato ga wanda Allah ya bashi arziki ya ci da zuciyarsa wa talmiyatihi in ya ciyar kuma to Allah madaukaki zai kara masa dukiya wa yarbidu baina zuhuril fasadi fil bir fil barri wal bahr kuma yana kulla alaka da take nuna yadda barna take bayyana akan ƙasa da cikin teku wa amalin nasi wa kasbihim da kuma alakar aikin mutane da sana'arsu wai wajihun ilasiri fil ard abinda zai kora su ko ya fuskantar da su wajen tafiya a ban ƙasa wanzur fi awaqibal mushrikina min qabl malai ce ka duba ƙarshen mushrikai na farko wa ya'udu bihim ba'da zalika ila ayatin lahi bayan haka kuma Allah zai dawo da shi ko ya dawo da su zuwa ga ya nuna musu ayoyinsa fi mashahidil kauni cikin abin da ake gani cikin wato alkawun shine duniya gaba ɗayanta wai aqabu ala zalika bi anna alhuda hudallah daga ƙarshe sai ya taqibi shiriya dai ita ce shiriyar Allah thumma yadufu bihim ila jawlatin jadida sannan sai ya kewaya da su zuwa ga wani kewaye sabo fi zati anfusihim akanusu wa yudhakkiruhum bi adwari nash'atihim ya tunatar da su da hali bayan hali da suka shiga yayin tashinsu min bad'iha ila muntaha tun daga farkon yadda aka halitti mutum daga mani har ya koma saran jini har ya zan tsoka har ya fito jariri har ya girma ya zan mutum mun dufulati ila almauti ka gani tun daga wato lokacin jarirantaka har zuwa mutuwa wal ba'thi da tayar da shi da za a yi wal qiyamati da alqiyama wa yurdu alaihim mashhadan min mashahidiha kuma duk abu jiro musu da batu akan wayannan hali bayan hali wa taktatimu suratu bi tawjihi rasuli sallallahu alaihi wa sallama ila sabri ala da'wati daga ƙarshe wannan sura tana cikawa da fuskantar da annabi yayi hakuri akan wa'azin da yake yi wa ma yalqahu minan nasi fiha da irin abin da za a yi masa mana abin da zai hadu da shi daga wajen mutane saboda wa'azi da yake wal idminani ila anna wa'da allahi la budda ati saboda ya samu nutsuwa cewa wa'adin Allah ba makawa sai ya zo na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم na'am غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون mhm في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد mhm ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم Mhm.
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Mm.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون to Allah ya tsare mu Allah madaukaki ya fara da wasu huruful hija'iyya guda uku alif lam mim wayannan sune harufa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi yafi sanin manifasta da ambaton wayannan harufa guda uku لأنه لم يرد في تأويلها شيء صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم domin ba wani abu da ya fito fili ya yi bayanin wa'annan haruffa a littafin Allah ko a hadisai na manzon Allah wata ƙaddamar kalamu alal hurufin muƙadda'a magana ta gabata akan irin wa'annan yankakkun haruffa min awwali suratul baqara tun a farkon tafsirin suratul baqara faraji in shi ta tawassu'al in kana son ƙarin ilimi to sai ka koma ta to bayan wayannan haruffa na hijaiya sai Allah ya ce gulibatir rum rum ta yi galaba wa hum ahlul kitabin su mutanen rum mazawa littafi ne ashabu injil yan kirista kenan su ne masu injila aqrabu ila almuslimina ashabul qur'an sun fi kusa da musulmai wa'anda suke mutanen da Allah ya sauka musu da alqur'ani galabat ha faris farisawa sun rinjaye su walaysu ahla kitabin su ba mazuwa littafi bane bal hum kanu majusan ya'buduna an-nar su majusawa ne mutanen wajen iraki da iran nan ne farisa suna bautan ainihin wuta domin majusanci su sun kudure cewa abun bauta guda biyu ne abu na farko shine haske suka ce abun bauta ne mai kawo rahama da arziki da lafiya da aka sai suke bauta rana ko wata ko tauraro ko ma wutar da suka hura shi kuma duhu suka ce abin bauta ne mai kawo tsiya da bakin ciki da talauci to wannan shi ne majusanci hum a karabu ila ubba ibadatul ausani wayannan sun yi kusa sun fi kama da masu bautar gumaka fafari haku faru makkata bi zalika kafiran makka da suka ji wannan sai suka yi farin ciki wa kalu lil muslimina suka ce wa musulmai nahnu naglibukum kama galabati farisar rum mu ma za mu yi galaba a kanku tamfar yadda faris suke galaba a kan rum sun yi wannan galaban fi adinal arzi a ƙasa makusaciya ai a ƙarabu arzin rum ila farisa wato ƙasar rum da ta fi kusa da farisa bil jazira a ainihin wato jaziratul arab iltaka fi hal jaishani rindinonin nan guda biyu na majusawa mutanen farisa da mutanen rum mazowa littafi a nan suka haɗu walbadi bi gazuhim alfursu wanda suka fari wannan yaƙi su ne mutanen farisa wa hum min ba'di galabihim su mutanen rum din nan bayan an rinjaye su uzifa al-masdaru ila al-maf'ul ay galabati farisa iyahum sayaglibuna farisa da sannu sai ya sa ya sa sinu harfu tafizu ma'anahu zamanun kare da sannu za su yaƙi wato farisawa fi bid'i sinin cikin yan tsirarin shekaru waho ma bai da salatin ila tis'in au ashira in aka ce tsiraru daga uku zuwa tara ko goma faltakal da shani fi sanati sabi'ati wa'annan rinduna biyu sai suka sake haduwa a shekara ta bakwai min al-iltiqa al-awwal shekara bakwai da yakin farko aka sake haduwa wa galabatin rumu farisa rumawa suka rinjaye farisawa haka sai Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'du al'amari dai lillahi na Allah ne tun da da kuma baya ai min qabli galabin rum wa min ba'dihi gabanin rumawa su yi galaba da bayan sun yi ma'ana an na galabata faris awwalan wa galabatin rum saniyan bi amrillah duk wannan yaƙi da aka yi wayance suka yi aka yi galaba a kansu da farko na biyu suka yi galaba da sanin Allah ai bi iradati wa yawma idin a wannan rana din ai yawma taglibul farisar rum ranar da rumu za su yi galaba ya furahul mu'minuna mu'mine za su yi farin ciki ai ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama sabon manzon Allah za su yi farin ciki لأن المسلمين كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس domin musulmi suna buri mutanen ainihin rum su galaba akan mutanen farisa li'annahum ahlul kitab saboda su mabawa littafi ne wa kana al-mushrikuna yuhibbuna an tazhara farisa ala rum su ko mushrikai so suke mutanen farisa su galaba akan romawa لأنهم أصحاب أوثان saboda su kuma masu bautar gumaka ne ‘yan uwansu bi nasirillahi iyahu da nasarar da Allah zai ba su waƙad haka ne ko bi sababi nasirin rum ala farisa fafarihu bi zalika wa alimu bihi yawma wuqu'ihi yawma badarin wato sai suke farin ciki da wannan abu da ya faru wa alimu bihi suka san shi yau mawuƙu'ihi yau mabadar ranar da abin ya auku a ranar yakin badar wafi hadisin sahihin a kare da tirmizi ko ya zo cikin ingantaccen hadisi da tirmizi ya fitar hadisi na 2935 an abi sa'idin al-kudiri radiyallahu anhu qal daga sahabin manzon Allah mai daraja abu sa'idin al-kudiri Allah madaukaki ya ƙara yadda gare shi yace lamma kana yawma badarin yayin da yakin badar ya kasance zaharatin rumu ala farisa mutanen rumu sun samu galaba akan farisawa fa ajaba zalika almu'minin wannan abun sai bai wa mu'minai ai wato ya ba su suka samu jin dadi fa nazalat sai Allah ya saukar da alif lam mim ghulibatir rum في أغنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون في ون آية تسوكا قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارسة sai muminai suka yi farin ciki yadda mutanen rum suka samu ɗaukaka akan farisawa ƙalar albaniyu imamu albani ya ce حديث صحيح حديث نعم تتشي انظر سنن الترمذي كدوب سنن امام الترمذي مجلد نبير شافي أريد دا تمانين دا ترى تحقيق إن أحمد الشاكر ومحمد الفؤاد نعم أي بنزول جبريل بذلك كم ملائكة جبريل شيء سوقوا دا ونن وحي ما فرهم بنصرهم على المشركين فيه تاردا sun yi farin ciki inda mushirikai suka samu ɗaukaka a kansu yansuru man ya sha haka Allah yake taimakon wanda su wa huwa al-azizu shine madaukaki ar-rahim wato shine mabuwayi al-azizu kenan ar-rahim bil mu'minina mai jin kan mu'mini Allah ka ji kan mu wa'adallahi wannan masdari ne mala yace to wannan fa alƙawari ne na Allah بدل من اللفظ بفعله والأثل وعدهم الله النصر الله يا موسى وعد والنصر لا يخلف الله وعده الله كبايا ساق القول دي ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي مفيا يوم متاني وعند سكي كافري باسا سنهكا وعده تعالى بنصره وسن الله إني القول ذي بان نصره ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wato yahudawa ko nasarawa duk wani abu wanda yake bayyane na rayuwar duniya sun san shi ai ma'ashiha abin rayuwar duniya min tijarati na ka- fatauci wal zira'a da noma wal bina da gini wal girasa da yin da shi wa gairi zalika duk sun iya wannan wa hum anil akhirati hum ghafilun amma dangane da lahira su farab kanannu ne anan i'adatuhum ta'kidun ay irtibadu bayna adam al-ilmi wato an hada tsakanin rashin ilimi ne wa huwa al-jahl shine jahilci wa wujudihi wa muradihi da samun ilimin da kuma muradinsa la farqa bayna al-jahl wal ilmi babu bambanci tsakanin jahilci da ilimi allazi la yatajawazu dunya dan kana da ilimin injiniya kai professor ne na kaza ilimin ka duk a duniya ya tsaya to har yanzu kana nan jahili ya za ka zama ba jahili ba ka karanta ahalari ka karanta iziya ka karanta risala kai muktasar kalil ka haddace ƙur'ani ka haddace sunan manzon Allah to yanzu kai ba jahili ba ne amma ko ka zama profesa na boko baka iya alifin ba'un ba kasur gumin jahili ne imam al-ghazali ya na kasar mutane kashi yace annasu salasatu mutane kashi uku suke Laj- rajulun yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu mutumin da ya sani kuma ya san ya sani yace malami ne ku bi wannan akwai tsira tare da shi wa rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri akwai wanda yana ganin ya sani bai san bai sani ba ya ce jahili ne wannan kada ku bi shi ko da ilimin addini ka je ka karanta bakaken ƙur'ani ba ka san fassara ba ana ce ma aran ma kawai ba za ka da hukunce-hukunce ba to murakkabin jahili kenan Allah ka shirya da mu don haka sai ce to ai su iliminsu na duniya ne ilimin duniya kuma in ka yi shi baya wuce duniya musulmi ku ana so ya yi ilimi ne wanda zai sadar da shi da rahama ta ubangijinsa gobe kiyama haka ne ko wa qawluhu zahiran min alhayati dunya fadin sa da yace sun san zahiri na rayuwar duniya yufidu anna lidunya zahiran wa batina wannan yana nuna duniya tana da zahiri kuma tana da batini fa zahiruha ma ya'rifuhu aljuhal zahirin duniya shine abin da jahilai suka sani min at-tamattu'i bi zukharifiha na jin dadi da kayan kawarta wa tan'imi bi mulazzatiha da jin ni'ima da ababan jin dadi na duniya wa haqiqatuha annaha mujazin fil akhirah haqiqanin ita duniya kuri ne da zaka ketara zuwa lahira yatazawwadu minha al-aqilu al'alimu bin ɗa'ati mai hankali zai nemi guzuri a wannan duniya don ya isa lahira wal'amalin saliha ya ilimi ya aiki na gari sun matakaddama siyaku ila jalbi ukulil ulama'id duniya wal'akira sannan sai siyaki ya ci gaba wajen jawo hankulan malamai na duniya da lahira ilan nazari ila makalukatihi ta'ala su kalli ainihin abubuwan da Allah maɗaukaki ya halitta ayoyin suna da yawa za mu takaita a kan wannan akwai tambaya ko abinda muka yi daidai Allah maɗaukaki ya ba mu ladan na
idan ina jin tafsiri ko kuma karatun Qur'ani sai zuciyata tana kayyata wani bangare kuma wallahi malam ba a so na nake yi ba abin ya dame ni sosai shi ne nake so malam ka bani shawara
to shawara ƙur'ani ya ce wa in ma yin zagannaka nazgun mina shaidan fasta izbillah ka ce mi? ko ba su ji ba ko? eh ya ce wani mutum ne yake yana tunani mummuna in yana sauraron ƙur'ani ko yana jin ainihin tafsiri sai ya dinga karyata wani sashi daga ciki a zuciyarsa amma kuma bai furta ba to amsarsa shine ya daina wannan tunani wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah in shaytan ya fizge ka da irin fizgarsa ka nemi tsari daga wajen Allah ma'ana kai isti'aza kar ka furta wannan abin da kake ji kai ka san baka karyata ba shine shaytan yake kawowa wanda ake neman tsari da shi allazi yuwaswisu fi sudurin nas daga duk wanda yake wani mummunan tunani na sabon ubangiji matukar bai furta ba abin da zai kawai isti'aza ya nemi tsari da Allah ya tsare shi daga wannan mugun shaidani Allah ya kiyashe mu ita da yake ko اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين